الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين wai babin yadda ake yanke hukunci in jingina ya zama tsakanin mutum biyu wa taswirul mas'alati hiya mutane biyu suna mallakan gida ko gona ko wani abu sai suka je suka nemi bashi kamar miliyan ɗaya sai suka ɗauki can gaba ne ina ne ai mun karanta wannan eh nan aka tsaya shi za a karanta babu qada'i fi rahli min al-hayawan babin da ya zo na hukunci in aka ba da jingina na dabba babu alqada'i fi fi rahl al-thamari wal hayawan ba mu karanta wa'annan ba babin da yazo na bayanin hukuncin da yazo a cikin jingina aka ba da amfanin gona ko dabbobi ya za a yi hala ya haya samitu malikan ya kulu ya ce na ji imamu malik yana fadar cewa fi man rahana ha'itan lahu ila ajalin musamman wanda ya ba da gonan shi jingina zuwa wani lokaci faya kudu samaru zalikan ha'iti kabla zalikan ajali inna samara laisa bi rahanin ma al'asr da ka ba da jingiran gonanka sai aka samu gonan ya yi amfani an samu amfanin gona sai suka ce inna samara laisa bi rahanin ma al-asli ƴaƴan dabinin ko ƴaƴan bishiyar ba ba sa zamowa jingina kamar yadda asalin bishiyar take jingina illa an yakuna ishtarata zalika sai dai lokacin da zai karbi jingina ya yi sharaɗi to wannan fa bishiyoyin da har da 'ya'yan da za su haifa al-murtahin fi rahanihi wa innar rajula izarta hana jariyatan wa hiya hamilun aw hamalat ba'da intihanihi in mutum ya bada baiwa jingina tana da ciki ko kuwa a'a bayan an bada ita jingina sai ta yi ciki iyaha inna waladaha ma'aha yace ɗanta na tare da ita cikin jingina ɗanta na tare da ita cikin jingina imam malik zai bayyana bambanci tsakanin amfanin gona da kuma ɗan da ke cikin cikin uwarsa baiwa aka ba da jingina qala malikun imam malik yace wa furika baina samari wa baina waladil jariya wa farqun wa furika baina samari wa baina jariya wai an bambanta tsakanin amfanin gonan ƴaƴan dabinin ko ƴaƴan menene da abin da ke cikin baiwan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a nakhlan qad ubirat mun karanta wannan hadisan fa man ba'a nakhlan qad ubbirat wanda ya sayar da bishiyar dabino bayan an yi kilili an yi aure ai menene da menene fasamaruha lil ba'i ƴaƴan amfanin gonan na wanda ke zai sayar ne mutum ne yake da gonansa yayi fama yayi wahala yayi komai yana jira amfanin gonan shi ya sayar aka ce kai gonan ka saya amma amfanin wannan shekarar tasa ce illa an yashtaritahu al mubta'u sai dai wanda zai sayan in ya yi sharaɗi ya ce kaga za su yafi har da amfani da za a samu bana ko da har amfani da ke gidan gonan to shi ne zai zamo nashi amma in ba ya sharaɗi ba na mai gonan ne kala ya ce wal amurin da zai lafa fihi inda na al'amarin yadda yake wanda babu sabani a wajenmu anna man ba a walidatan aw shay'an min alhayawan yace duk wanda ya sayar da baiwarsa ko wata dabba tasa wa fi batniha janinun baiwar na da ciki ko dabban tana da ciki أن ذلك الجنين للمشتري اشترت المشتري المشتري أو لم يشتري dan cikin da amfanin wai na wanda zai sai dabbance ko ko baiwar sawa a ai sharati ko ba ai sharati ba ma'ana ga baiwa aka kawo tana da ciki shi ka saya ma'ana ka mallake ta ita da abin da ke cikin ta kenan ko ita kada ka mallaka har da abin da ke cikin kenan falaisat an-nakhlu misl al-hayawan ya ce amma ai ita gonan dabino ba kaman dabba ba ce da za a ce in ka sai dabba tana da ciki to in gona ne gonan ka saya amfanin na mai gonan ne sai dai in ka yi sharadi lokacin da za ka saya amma in dabba ce in dabba ce ko ko baiwa ce ka sayar da ita tana da ciki ko dabba ce tana da ciki da baiwa da abinda ka sayar da abinda ke cikin duk na mai saya ne ya ce ko an sharaɗi ko ba sharaɗi ba walaisa samaru misalar janini fi batni ummihi ya ce amfanin gona ba kaman ɗan tayi ba ne a cikin cikin uwarsa an fahimci imam malik kala malikun wa min ma yubayyinu zalika aidan yace yana cikin abin da ke ƙara bayanin wannan ke fitowa da shi fili anna min amrin nasi yace ai mutane sun saba an yarhana rajulu samaran nakhali mutum ya ba mutum ya bada jinginan amfanin gona wala yarhanun nakhala amma ba zai bada jinginan gonar ba walaysa yarhanu ahadun minan nas jaminan fi batni ummihi yace to amma ai mutum ba zai iya ce zan baka jinginan dan dan tayin da ke cikin baiwa ta ba ko dan tayin da ke cikin dan da ke cikin wannan dabba ba yace ai ba zai yi ba amma gona za a iya yi في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب باب القضاء في الرهن في من الحيوان yace babin da ya zo hukuncin da ake yi in aka ba da jingina na dabba ala ya haya samitu malika ne ya kulu ya ce na ji imamu malik yana fadar cewa al'amurin lazi lakhtilafa fihi inda na fi rahani al'amarin yadda yake wanda babu sabani a wajenmu cikin jingina أن ما كان من أمر يورث هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهلك في يد المرتهن وألم هلاكه وهو من الراهن يتي ما كان من أمر يورث هلاكه من أرض abin da aka ba da jingina din wanda ya karbi jinginan sai abin ya halaka kamar dabba ko wani abu ya kone ko gobara ko ya zama na za a iya sanin abin da ya faru har wannan abin ya halaka sananne ne ba sai ya ɓoye ba gobara ce ta je ta ci wajen ko kaza kaza ne ya faru ko kaza ne an riga an sani sananne ne sai ce wa inna zalika fa halaka fiye da murtahin sai abin ya halaka hannun wanda ya bada ya karbi jinginan ya bada kuɗin wa ulima halakuhu aka san cewa wannan abin ya halaka kowa ya riga ya sani ba abin da ke koye fa huwa minar rahini ito sai wanda ya bada jinginan shine zai dau hasara wa inna zalika la yanqusu min haqqil murtahin shay'an ai wanda ya bada bashin ya karbi jinginan ya aji shi ba za a karba za a kama shi da laifin komai ba abinda ka bayar jingina sai ya halaka imma abu ne da za a san halakar shiga shi fili da koko abu ne da ya halaka ba wanda zai sanya shi wanda ke rike da jinginan to in suka faru shine abin da yake halakarsa fili yake take shine imam malik ya ce wanda ya bada jinginan shine zai dau kasara wanda ya karbi jinginan ba shi da kasara dan me don gashi kowa ya sani gobara ce ta zo ta ci abin kaza kaza ne ruwa ne yazo ya ci kowa ba saka ciye ba to ba shi da laifi ba za ka kama shi da laifi ba amma wa ma kana min rahanin ya halaku في يد المرتهن فلا يلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن أما أبن زي هلكا ba wanda ya sani sai dai shi wanda ya karbi jinginan ya aje shi ne zai ce abin da na karba jinginan nan ya halaka ya bata ko dabba ce ta gudu ko menene ba yadda za ba wan- ba- ba- ba wanda zai sani ba wanda ya sani ba wanda zai sani sai shi in ya zo ya farda aka ce to hasararsa ce shi dauki shi zai dauki hasara wa huwa li qimatihi daminun shi zai biya kima yuqalu lahu sifu sai a ce to wannan abin tunda ya bata ko ya halaka ka siffanta mana yadda siffarsa take فإذا وصفه أهلف على صفته in yace ai abin yan ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake to sai a ce kai rantsuwa cewa sifar nan da ka bayar haka take ba ragi ba kari wa tasbiyati malihi fihi ya faɗa thumma yuqawimuhu ahlul basri bizalika sai a kawo ƙwararrun mutane a ce ga sifar da ya bayar kuma yayi rantsuwa akan abin da ya faɗa din gaskiya ne to ku yi ma abin na wannan abin kima akan wannan sifar da ya faɗa an fahimta fa in kana fihi fadlun amma samma fihi al-murtahid akhadha rahin in an samu ƙari akan abin da ya faɗa din aka sifa da aka aka zo aka kiyasta to in an samu ƙari sai a dawo mishi sai a ba wannan kuɗin shi a dawo ma wannan in an samu ragi sai wannan ya cika in ya zo daidai shikenan ba ba ba ba, ba, ba wannan magana ta ƙare kenan وإن كان أقل مما سمى أحدث الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن وإن أبى الراهن إن وند بعد جنجنا يكي يرزوا أعطي المرتهن ما فضل ما فضل بعد قيمة الرهن وند يكربي yadda ya karbi jinginan sai a bashi abin da ya ragu cikin kiman da aka yi ma abin فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن in wanda ya karbi kiman wanda ya karbi jingina ya ce ni ba zan iya sanin kiman wannan abin ba to sai a ce wanda ya bada jingina shi ya zo ya rantsuwa wa kana zalika lahu idza jaa bil amri alladhi la yustankaru to sai a bashi abin da ya faɗa in abin da ya faɗa ba abu ne da za a musunta ba abu ne da zai zamo zai iya zamowa daidai قال مالك وذلك إذا قبض المرتهن الرهن ولم يضعه في على يدي غيره yace wannan fa ka'ida da aka tafi shine in mutumin lokacin da mutum ya karbi jinginan ya aje bai danka jinginan hannun kowa ba yana hannunsa shine wannan ka'idar take tafiya amma ya danka hannun wani to za a bincika kuma a gani ya aka yi mai sababi shikenan babul qada'i fi rahni yakunu bayna rajulaini ya ce babin da ya zo na hukuncin da za a yi jingina tsakanin mutane guda biyu shi ne suna mallakar gida ko gona sai suka je suka bayar suka karbi bashin miliyan ɗaya kowa akwai rabin miliyan kenan a kan shi to ana nan sai ɗaya ya ce shi yana so ya sayar da ɓangaren shi don ya biya bashi shi ɗayan ya ce a'a jinkirta aka yi haka har zuwa shekara to imam malik ya ce sai a duba a gani in an sayar da rabi wannan da bai sayar da nashi ba kima abin zai ragu kima abin za ta ragu to ba za a sayar ba yace in da wani abin yana da daraja dan yana haɗin an raba sai ga ɗayan sai ga kiman farashin shi ya faɗi to shi a duba in an sayar da rabin shi wannan zai hasara a nashi eh sai ce ba za a sayar da rabin ba sai dai a sayar gaba daya an fahimta to in an sayar gaba daya ya za a yi in an sayar gaba daya sai a ce to kai ga rabin naka in yana so zai iya biyan kuɗi shi ya ɗauka ya ƙara sa'an nan shi to ya za a yi a bashi nashi kuɗinsa sai a ce ka yi rantsuwa tsakaninka da Allah a lokacin da ka hana a sayar da abin nan har shekara ɗaya ɗin nan ba ka yi ne don ka cutar da shi ba ya ce a'a na yi ne ma don na gyara masa arzikinsa sha kawo kuɗin shi a bashi shi kenan an rabu kenan an fahimta ba a son a cuci kowane bangare sai sa kowa sai an yadda za a fitar da hakkinsa a bashi wannan matsalar haka take to amma ga abin da imam malik maganganu imam malik a je a dawo a je a dawo a قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجلين يكون لهما رهن بينهما mutane biyu ne suke da jingina tsakanin su fa yaqumu ahaduhuma bi bai'i rahanihi ɗaya yana so ya sayar da bangaren sa وقد كان الآخر أنظره بحقه سنة أين يا شيء يجرى شهر شكرا بعصر با قال إن كان يقدر على أن يقسم الرهن wala yanquzu haqqu allazi anzarahu bi haqqihi bi alahu nisf yace in aka duba aka gani in an sayar da rabin dan uwan abokin musharakan ba zai cutu ba to sai shi a sayar mishi rabin allazi kana bainahuma fa ufiya haqqahu wa in khifa an yanqusa in an ji tsoron cewa in an sayar da wannan rabin shi wanda baya so ya sayar da nashi kima abin zai faɗi ya zai yi bi arrahnu kulluhu shi a sayar da jinginan baki daya fa'otiyar da zai kama bi bai irahanihi haƙƙahu min zalika wanda ya matsu yana so ya sayar ɗin ya biya bashi sai a bashi haƙƙinsa fa'in tabat nafsun da zai an zarahu bi haƙƙi an yarfi a nisfar samani ilar rahin wanda yake bai so ya sayar da nashi ba in yana ya ga dama sai ya biya kuɗin shi ya ɗauka wa illa in ba haka ba kuma hullifal murtahin shi wanda ya sauran shi a ce ya rantsuwa أنه ما أنظره إلا ليوقف إلا ليوقف لرهني sai a ce ka yi rantsuwa da Allah cewa jinkirin da kasa aka yi din nan ba don kayi ne don ka cutar da shi ba sun ma'utiya ala hay'atihi sun ma'utiya haƙƙahu ajilan in yi rantsuwa cewa aini ba na yi ne don in cutar da shi ba sai ce ga kuɗinka hala ya yawa sabi tumarika ne ya kulu fil abdi yarhanuhu sayyiduhu wa lil abdi malu bawa yana da kuɗi sai ubangidansa ya ɗauke shi bayar jingina inna mal al abdi laysa bi rahanin wannan dukiyar da bawan ke mallaka ba jingi ba cikin jingina illa an yashtarita al murtahi sai dai in wanda zai bada bashin ya karbi jinginan ya sharadi tofar har da dukiyarsa fa in ya sharadi aka ce shi kenan babul qada'i fi jami'ir ruhuni babin da ya zo na hukunci a cikin kala-kala na jingina yadda in ya faru kaza ga yadda za a yi ya faru kaza ga yadda za a yi qala ya haya samitu malikan yaqulu fi man irtahana mata'an fa halaka al-mata'u inda al-murtahi yace wanda ya bada jingina sai duk abinda aka bada jinginan sai ya halaka ya salwanta a wajen wanda ya karbi ya bada kuɗin wa aqarra allazi alayhi al-haqq bi tasmiyati al-haqq wanda ya karbi haƙƙin ya ce e ya ba da jingina kaza wannan ya ce shi ma ya ba da jingina su duka sun tabbatar da akwai zancen jingina amma jinginin ya halaka amma an samu sabani wannan ya ce ai jinginan kimansa naira 500 ne wannan ya ce a'a 10,000 ne kaga sun tabbatar da akwai hakkin amma an samu sabani wajen kiman jinginan da ya salwanta ne wajtama'a ala tasmiyati wata da'aya fi rahani shi ne mana wata da'a ya fi rahani wannan ce kayan jinginan zai dubu goma wannan ce a'a dubu biyar ne faƙalar rahinu ƙimatuhu ishiru da dinar wanda ya bada jinginan sai ce ai abinda na bayar kiman shi dinari ashirin ne waƙalar murtahin wanda ya karbi jinginan ya aji ya ce a'a ƙimatuhu ashiratu da nane dinari goma ne والحق الذي للرجل فيه 20 دينارا حقن da ake haƙƙin da wanda ya karbi jigida yake bin su dinari 20 ne qala malikun imam malik yace yuqalu lil ladhi bi yadihi ar-rahl sai a fada ce ma wanda yake rike da jinginan a hannunsa siffu ka siffata muna wannan abin yaya yake fa idza wasafahu in yayi siffata abin uhulifa alai sai ce to kai rantsuwa kan wannan sifan da ka bayar haka take ba ragi ba kali summa aqama tilka sifa ahlul ma'rifati biha sannan sai a kawo waɗanda suka kware cikin irin waɗannan abubuwa a ce sifa abu kaza sifansa kaza sifansa kaza kimarsa zai nawa firashi sa zai nawa fa in kanat alqimatu akthara mimma ruhina bihi qila lil murtahin urdud ila ar-rahini baqiyatu haqqihi fa'in kanat ilkimatu aktar in kiman ya fi abin da aka fada ɗin yawa kilalal murtahin sai a fada ma wanda ya karbi jinginan urdud ilar rahini baqiyatu haqqihi ka cika masa ragowar haƙƙinsa wa in kanat ilkimatu aqalla mimma ruhina bihi in kuma ya zo kasa da abin da aka yi jinginan ne akhadha almurtahinu baqiyata haqqihi min arrahin wanda ya karbi jinginan sai ya karbi ciko daga wanda ya bada jinginan wa in kanat alqimatu bi qadri haqqihi in yazo daidai ba rage ba kari shine yace farrahnu bima fihi fi kenan shi an warware kenan ba jayayya qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu yace naji imamu malik yana fadar cewa al'amru inda na fi rajulaini yace yanda al'amarin yake a wajen mu dangane da mutane biyu yahtalifani fi rahani sun samu sabani a cikin jingina yarhanuhu ahaduhuma sahibahu wannan ya bada jingina wannan ya karba shi aka samu sabani fa yaqulu rahinu sai wanda ya bada jinginan yace arhantukahu bi ashrati danan bi ashrati dananir ni fa na baka jingina ne da dinari goma goma wa yaqulu almurtahin wanda ya karbi jinginan sai ce irtahantu minka bi 20 dinaran ai dinari 20 ne na baka zakar wannan warrahanu zahirun bai biyadil murtahin abinda aka karbi jingina kuma yana hannun wanda ya bada jingina wanda ya karbi wanda ya bada jingina qala malikun yuhallafu almurtahinu hatta yuhita bi qimati arrahab sai a ce wanda yake zama ya bada kuɗi ya karbi jingina ya aje sai a ce kai kai rantsuwa fa in kana zalika la ziyarata fihi in yazo daidai babu ƙari a ciki wala nuqsana babu tawaya babu ƙari amma hulifar anna lahu fihi abinda aka ce rantsuwa shi yake bi akhadhahu almurtahin bi haqqihi sai wanda ya karbi jinginan sai ya karbi haƙƙinsa wa kana aula bi tabi'at bil yamin me yasa ya zamo shi aka fara ba daman yayi rantsuwa yace li qabdihi rahana wa hiyazatihi iyahu saboda abin yana hannunsa ne shi yasa shi aka shi yasa shi ya fi cancanta da ya fara rantsuwa illa an yi sha'a rabbin rahani an yi otiyahu haƙƙahu lazi hullifa alaihi in wanda ya bada jinginan ya ga dama yana sai ya ba shi haƙƙinsa shi gini sai ya ba shi babu damuwa waya a kudu rahanahu sai ya karbi abin da ya bada jinginan ƙara malikun wa in ka na samanin rahan aƙalla min al-ishirin allati samma in kiman jinginan ya zamo kasa da ishirin kamar yadda aka faɗa dinari ishirin uhlifar murtahin alal ishirina allati samma za ce to kai da ka karbi jinginan ka ajiye ka yi rantsuwa a kan dinari ashirin ɗin su mai kalulin rahin sannan sai a ce man wanda ya bada jinginan imma an tuciya wanda zai halafa alaihi tun da ya yi rantsuwa ko ka ba shi abin da ya rantsuwa a kai wata a rahanaka ka karbi abin da ka bayar jingina ɗin wa imma an ta halifa alallazi kulta in na karahantahu bihi ko ko kai ma ka yi rantsuwa cewa abinda ka bayar nan ga kimar sayar da ke wa yabtulu an ka ma zada almurtahinu ala qimatir rahin in kai rantsuwa to abinda wanda ya karbi jingina ya aje ya faɗi tunda kayi rantsuwa ƙarin da ya din to ba za a ɗora maka nauyin wannan ba tunda kai ma kayi rantsuwa fa in halafa rahinu batala zalika anhu in wanda ya bada jingina ya rantsuwa to shi kenan ba za a ɗora masa nauyin da ba shi a kansa ba wa illam ya halif lazimahu gurmu ma halafa alayhi murtahi in bai rantsuwa ba to dole a ɗora masa hakkin abinda wanda ya karbi jinginan ya rantsuwa a kai ya ƙara in sai a ce shi ka biya dole qala malikun fa in halaka rahanu in abinda aka bayar da jinginan ya halaka wata nakara alhaƙa suka yi musu akan haƙƙin da ke kai faƙalar lazilahul haƙƙu kanat lifihi ishiru na dinar wanda ke da haƙƙi ya ce ai dinari ashirin ne وقال الذي عليه الحق لم يكن لك فيه إلا عشر دنانير wanda haƙƙi ke kansa yace ai ba ka da komai a cikin shi dinari goma kaga wannan yace 20 wannan yace goma wa qala وقال الذي له الحق قيمة رهن أشرف دنانير واندا كيدا حكي سيتي أي كيما أبندا نكر باوجنكا ديناري قومني وقال الذي عليه الحق قيمة إشهر دينار wanda yake da haƙƙi a kansa ya ce ai kiman abin da muka baka dinari ashirin ne ƙila lillazi lahul haqqu sai a faɗa ma wanda ke da haƙƙi ɗin siffu ka siffata mana wannan abin da kuke musu a kai fa'iza wa safahu in ya ce ai sifarsa kaza da kaza da ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ohulifa ala sifatihi sai a ce to yanzu ka siffata abin ka yi rantsuwa cewa abin da kafa da siffar nan haka yake ba ragi ba kari sun ma'akama tilka sifa alal ma'arifa biha sai a kawo waɗanda ahalul ma'rifati biha sai a kawo mutane su a ce musu abu kaza yanzu tunda yayi rantsuwa an karbi sifan da ya faɗa kenan babu musu tunda yayi rantsuwa shari'a ta ba shi daman wannan abin da ya faɗa haka ne to sai a kawo mutane ƙwararru sai a ce in abin da yake da kifti sifarsa kaza kimarsa za ta yi nawa fa in kanat qimatu rani aksar min madda'a fihi almurtahin urifa ala madda'a yace in kiman abin da aka ba da jingina ya fi yawa min madda'a fi murtahin ya fi abin da wanda ya karbi jingina ya aje uhlifa ala madda'a sai shi ma a ce rantsuwa akan idda'a wanda yayi thumma yu'tir rahin ma fadala min qimatir rahan sa'annan sai a ba wanda ya ba da jingina sai a bashi abin da ya ragu na kiman jinginan da ya bayar وإن كان القيمة أقل مما يدعي فيه المرتهن إن كيما يزمو كسد أبند وندي كرب جنجنا يكي يفدا أحلف على الذي زعم أنه له فيه ساتي تسي رزوا ثم قاصه بما بلغ الرهن سأنا شيء مقاصات أزامي أبند الجنجنا يباير ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعي عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا سبودا ودا جنجنا كي حننشي يا زمو مي دعوا كينا ينا إكرار أبو ني كذا على الراهن أكن ودا بعد جنجنا فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن يا رزقوا تو أبن يا أمانة rantsuwan da wanda ya karbi jingina ya karbi ya faɗa abin nan ya saraya a kan shi min madda'a fawqa qimatir rahan abinda yayi da'awa ya sama da kiman abin jingina din wa inna kala in yake razuwa kuma lazimahu ma baqiya min haqqil murtahin ba'da qimatir rahan to dole zai biya abinda ya ragu abinda daga na abinda wanda ya karbi jinginan ya fada babul qada'i fi kira'id dabati wa ta'addi biha imam malik yace to yaya hukunci zai kasance mutum ya haya dabbanka ba ni rakuminka ko doki ko jaki na haya zan je kura in dawo akan naira dubu biyar zan je kura in dawo akan naira dubu biyar zuwa kura rabi dawowa rabi ba haka bane ba dubu biyu da ɗari biyar dubu biyu da ɗari biyar to da ya je kura bai tsaya ba sai wuce garin malam kai sai wuce zaria to ya yake hukunci ya za a yi sai a auna a gani da ya je kura abinda ya ƙara gaba ɗin ya yi daidai da dawowa kano to sai a biya shi haƙƙin shi ya karbi dabbansa kai kuma ka sayin da za ka yi ka dawo in bai kai ba to shi ne abinda imam malik yake bayani ke an fahimta قال يحيى وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى yace mutum ya haya dabba zuwa waje da aka ambata sun mai ta'adda zalikal makar wa ya taqaddam sannan ya keta ya wuce inda aka yi yarjejeniya din kala sai ce inna rabbad dabbati yukhayyaru yace mai mallakar dabba za a bashi zabi fa in ahabba an ya'khudha qira'at dabbati ila al-makan alladhi tu'addi biha ilayhi u'tiya zalika in yana son a biya shi a ƙara mishi kiman inda aka ƙara ɗin nan sai a biya shi waya fi guda bata shi kenan kura muka yi da kai gashi kaje garun malam shi a aura garun malam nawa ya karu sai a biya shi ya karbi dabban su kai kuma daga garun malam ka san da zaka yi ka dawo wala hul kirawul awwal wa in ahabba rabbu dabati falahu qimatu dabati min al makan alladhi ta'adda minhu al mustakri in kuma yana so وإن أحب رب الدابة wanda yake mallakan dabban in yana so falahu qimatu dabbatihi za a bashi kiman dabban sa min al-makan alladhi ta'adda minhu al-mustakri sai a bashi a ƙara mishi ƙarin daga kura zuwa garin malan din walahu al-qira'ul awwal sa'annan kuma akwai ana kan yarjejeniyar da aka yi na farko din za a dawo daga kura zuwa Kano din وإن كان استقرار دابة البدأة البدأة أي الذهاب in ya haya dabban ne zuwa fa in kana sakraha istakraha zahiban wa raji'an thumma ta'adda hina balagal balad allazi istakra ilai in ya haya ne zan je kura in dawo ko zan je dawanau in dawo ko zan je yan kaba in dawo da ya je yana kai inda aka yarjejenin shi tsallake sai wuce fa inna ma li rabbi dabati nisul qira'il awwal wa zalika anna al qira'a nisuhu bil yace ya haya ne zai tafi to da aka je yana so ya zarci to aka ce mai dabban mai dabban za a bashi zabi ko daga inda aka tsaya din aka kara a biya shi ko ko a'a daga nan sai a biya shi rabbin kuɗin sai ya karbi dabban shi saboda me zan je kuran dawo naira dubu biyar mana zuwa dubu biyu da ɗari biyar dawa dubu biyu da ɗari biyar in an je kura za a matsala ta rikice za a karbi dabba ta a bani dubu biyar za a bani rabi za a bani saboda zuwa rabi dawowa rabi shi an je an dawo shi ne kuɗin duk ya cika kenan an fahimta وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة saboda ai in an haya dabba ko mota ko menene rabi na tafiya rabi dawowa fa ta'addal muta'addi bid dabba wa lam yajib alaihi illa nisul qira'a kasance ma'ana kasance wanda ya haya dabba ya je ya wuce zai zai sallake bada din nan ai ba in bai in bai kara ba za a karbi dabban kasancewar shi ya yi kuskure ba za a ɗora mishi komai ba shi a sa ya biya tafiya ɗin dawowa tun da ba zai hau dabban ya dawo ba ba sai ya biya ba ke nan walau an na dabbata halakat baina walau an na dabbata halakat ina balaga biha albaladin da zai sukuriya ilaihi zan je kura yana kai kura shi dabban ta mutu ta halaka shi dabban ta karye ko ta mutu kuma ya haya ne za shi kura ya dawo ana fahimta da ya kai kura shi dabban ta mutu lam yakun alal mustakri zamanun wanda ya haya din ba sai ya ba zai biya komai ba na haya ne zan je kura in dawo ina kai kuwa kura shi dabban ta mutu to me laifi na babu saboda maganar haka za ta tafi amma an bincika aka ga da gangan yayin shi kashe ta ai wannan akwai magana kuma ba magana walam yakul lil mukri illa nisfal kira'i wanda ya ba da hayar ba abinda za ba shi sai rabi don dama zuwa rabi dawowa rabi rabbanka ta kai ni rabi ba ta dawo da ni ba ta mutu sai ka biya ne sai in ka karbi kudin duka sai ka biya ni rabi na in ba karba ba zuwa kadai zan biya ka dabbanka ta mutu shikenan sai ka yi hakuri Allah ya kiyaye gaba qala malikun wa ala zalika wa ala zalika wa ala zalika amru ahli at-ta'addi wal khilaf ce ai haka waɗanda suke da taurin kunime waɗanda suke saba alkawari su lima aka zo dabata alaihi kala wa kazalika aidan man aka zama da kiradan sai ce to wanda kuma ya karbi kudi kiradu hannun wani min sahibihi fa kala lahu rabbul mal ya baka kudi ku yi kiradu sai ce to ga kudi mu yi kiradu amma fa لا تشتري به حيوانا ولا سلعا كذا وكذا لسلع سميا wannan kuɗi da baka mai kirazi ba na son ka sai dabba kaza ko ba na son ka sai kayan chinese ba na son ka sai kayan kaza ya nuna abubuwan da baya son a yi amfani da kuɗin a ciki wayan hawa anha waya kirahu an ya ba a malahu fiya fa yashtari allazi akhadha almal allazi nuhiya anhu wanda aka bashi kuɗin da ya karba sai je sai abinda aka hana shi saya din يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربي صاحبه من فنسى dukiyar na lamun yana zai mana ya ɗau lamunin dukiyar in ya ci riba shi ya ɗauki riba in wani abu ne shi zai biya fa'iza sana'a zarika ya ce in yi haka farabbul mali bil khiyari wanda ya bashi kuɗin yana da zabi in a habba an yadkula ma'ahu fi sil'a alama sharata bai rahuma min rabbi fa'ala to in yace to shikenan da dai na ce karka saya to amma tunda ka saya shikenan mun zama musharaka ciki shikenan a a tafi wa in ahabba falahu ra'su malihi daminan ala allazi akhadha al-mala wa ta'adda in kuma ya ga dama shikenan shi dukiyarsa za a biya shi dukiyarsa shi wanda ya karbi kudin ya je tasarrufi shine zai biya dukiyar qala wa kadhalika aidan ar-rajulu يبضأ معه الرجل بالبضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها wanda aka bashi duka aka bashi kadara shikenan ai ciniki sai aka ce kada ka sai kada ka yi kaza ba na son ka yi min cinikin kaza fa yukhalifu wa yashtari bi bid'ati ghayra ma amara bihi sai saba sai ya dauki kadaran da aka bashi sai je sai abinda ba a ce saya ba wa ya ta'adda zalika فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار wanda ya bashi kadaran ko dukiyar yana da zabi in ahabba an yakhudha mashturiya bi malihi akhadahu in yana son ya karbi abinda aka sai da dukiyarsa sai ya karba wa in ahabba an yakuna al-mubda'u ma'ahu daminan li ra's malihi fa zalika lahu in kuma yana so wanda ya saya din shi zai biya zaka biya da dukiya da kaje ka san inda zaka yi wannan kuma babu laifi awanni na me sai aka je aka zarce awa uku din a a a ka bata magana ka ce takura ta domin aka ce takura ta an samu mai kenan an samu mai an samu cutarwa sai yau ci mai ka canza maganar kuma ka ce takura tun da an takura in dabban ta mutu ko ta tagayyara takuran ne suka mata wannan to sai an kama shi mana laifi yana da laifi ke babul qada'i fi fil mustakraha minan nisa'i mustakraha minan nisa'i babin da yazo na hukuncin da za a zartar ma wanda ya fyaɗe ala hadathani an malikin an ibn shahabin أن عبد الله أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها عبد الملك بن مروان شيني زرتر ده hukunci wacce aka yi mata fyaɗe yace sai a duba sai a ba da sadakin in ya ce sai a ba da sadakin sadakin makamanta irinta darajarta sai a biya sadakin wannan sadakin qala yahya سمعت مالكا يقول وانا حكمتي يا عبد الملك بن مروان ان فهمت يجي الامر عندنا امام مالك يجي يد الامر يكي اوجم في الرجل يغتصب المرأة بكرا كانت او طيبا mutum da ya je ma mace fyaɗe budurwa ko bazawara innaha in kanat hurratan in ya ce ba baiwa ba fa'alaihi sadaku mislaha zai biya sadakin kwatan irinsu sai a duba kaman wacce zai kimanta zai kai nawa sai a biya sadakin wa in kanat amatan fa alaihi ma na kasa min samaniha in baiwa ce to zai biya kiman abin da ya rage na darajarta wal uqubatu fi zalika ala al muqtasib wal uqubatu fi zalika ala al muqtasib bayan an yi wannan sai a zo a yi mishi uquba ukuba din nan ba a ce ga abin da za a yi mishi ba li'annahu tahadusu lin-nasi aqdiya bi qadri ma ahdasu min al-fujuri a lokacin da ake wannan magana sai a shekara nawa tukun aji mutum ya yi fyaɗe har rayuwar duk ba ta jin wani ya fyaɗe ba ko su ɗaya to sai a zo a sake zama a duba wannan fyaɗen da ake yi ya zama mai barazana sai a saka shi cikin inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai imamul muslimina ko alkali sai duba wannan abin kuma ya zama rashin mutunci ya zama iskanci ya zama barazana ga rayuwar mutane shikenan a ce mutum da ya je yayi sai ya bada sadaki ya tafi kowa sai ya je ya fadi ya biya sadaki ba haka bane ba sai a kama shi a dubi hukuncin da za a yi ya sa gobe ba zai koma ba wani ma ba zai tashi wannan hukunci ba bishi ne shi a duba a gani me ya kamata a yi mishi me ya kamata a yi mishi to suwa za su yanzu aka yi mace fyaɗe a shar'ance kamar kano ka suna jiga ko mene duk kasashen suwa ne ne ke da hakkin duban hukuncin da za a yi sarakuna sarakuna sarki da gwamna abinda ke gabansu mulki ke gabansu ba a addini ke gabansu eh wace ce shari'a kwamishin waye kafa ta karkashin wa take wake ba ta albashi to ina ruwan gwamna da wannan abubuwa ina ruwan gwamna da shari'a musulunci eh eh yan majalisu yan majalisu ai ba shi ke gabansu ba siyasa ake ba karar barna ba siyasa wannan irin wannan siyasar da ake fata kawo ba ba shi yasa ba wanda zai zuwaye gari cikin kwanciyar hankali kowa yana cikin tashin hankali ne ka samu kudin baka samu ba ka samu mulki baka samu ba ka samu siyasa baka samu ba Allah yana kallon ka kana cikin wahala limaza nasullah fa ansahum anfusahum to sai a duba a gani fyaɗen ya zama shakiyanci yanzu ya zama iskanci ya zama rashin mutunci to sai a nemi hukunci mai tsanani hukuncin da zai hana yin wannan abubuwan sai a zartar da hukunci akan haka wanda ya ga hukuncinsa hukuncin da zai sa duk wanda ya ji labari ba zai koma yi ba sa'an nan kuma tare da cewa wayannan al'amura da ake yada su cikin kafofin watsa labarai duka bai kamata ba fa ba daidai bane kuskure ne doka ake kafawa ana samun wanda ya aji a zartar mishi da doka amma wannan kafin mana wa'annan su je su buga wannan a kawo har hoto wannan a kawo yana kara ɓata zukatan batattu waɗanda su ma zukatan su ta mace so suke su yi sa'an nan sai ka ji mutum ya yi ɓarna an yaɗa ko ina amma ba za ka taba jin karshe ga hukuncin da aka yi mishi ba ba abin da aka yi mishi ma'ana kamar ana ƙarfafa gwiwa mutane su ci gaba da wannan ɓarnan kenan to shi yasa ai sakaci an manta da addinin Allah sai Allah ya sa ya kyale kowa yana ta bulumbutuwa cikin wahala kowa yana ta wahala a cikin abin da yake yi abin da kake da mu kanka da shi din nan ba shi ba dan shi Allah ya halice ka ba Allah ya halice ka ne dan ka bautata mishi kuma ka zo sai kai watsi kai fatalli kai wacce kali da addinin Allah me ke gabanka siyasa ke gabanka ga ka ga siyasa wallahi za ka sha wahala haka je ka hadu da Allah mulki ke gabanka ga ka ga mulki wallahi za ka sha wahala haka je ka hadu da Allah dukiya ke gabanka ga ka ga dukiyar za ka tara dukiyar yadda kake so wallahi kai da hutu har abada har ka je ka hadu da Allah to me amfanin rayuwarka a duniya kenan Allah cewa ya allazina in makkannahum fil ard aqamu salata wa atau zakata ko wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi al-aqibatu al-umur in Allah ya sa ka sarki ko gwamna ko shugaban kasa ko menene aka ce ka kare addinin Allah ka kyautata ma bayan Allah ka hana barna ka hana zalunci to shine kai abinda Allah ke so kenan amma kowa yana ganin shi ga dabaran shi mece ce dabaran ka baka da dabara wallahi la haula wala quwwata illa billah baka da wata dabara sai in Allah ya ma gabo daga tare in baka bishirme zaka ta yi wahala zaka sa kanka Allah ya kiyaye eh eh me yayi runguman ta yayi me je ce fiade me yayi fiade na ce menene fyaɗe a to me ya hukuncin zina ko jifa ko bulala a bayan an jefe shi ya mutu sai ba da sadakin bayan jefe shi ya mutu sai ba da sadaki wannan haƙƙinta da ya ɓata ya tabata shi ne ne amma haƙƙin Allah kuma shine a jefe shi in ya taba aure in bai taba ba a yi mishi bulala قال يحيى سمعت مالكا يقول الامر عندنا في الرجل يكتسب المرأة بكرا كانت او طيبا ان كانت حرة مكرتش ان كانت حرة فعليه صداق مثلها ان فهمت وان كانت امة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة والعقوبة في ذلك على المكتسب ولا عقوبة على المكتسبة إتدعى إيه كلمة فعلي بات لليف كومي في ذلك كله وإن كان المكتسب عبدا فذلك على سيده وإن فعلي باواني وإنكم هكي يازو كان أبنجدنسا إلا أن يشاء أن يسلمه sai dai in ya gada ma ya ɗauke shi ya ba su ya ce ga shi kuje ku yi mashi hukuncin da ya dace lokaci yayi اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
wallahi na wani mika asa